الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata daya ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma sha biyu ga watan daya shekara ta dubu biyu da sha shida lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al'aqidatul wasidiyya na shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata نعم to wai dan uwa tambaya yake game da hakikanin aƙidar yan tablik ma'ana jama'ar da ake kiranta jama'atu tablik wannan jama'a jama'a ce mun harifa wadda ta karkace ma tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a ɓangaren da'awarta an gane ko saboda kasancewar asalin wanda ya kirkira wannan jama'a yana tsakankanin ƙasar indiya da pakistan wanda akwai abubuwa na kurafa tatsuniya wanda ke cikin lamarinsu da wasu ƙa'idodi da suka shimfiɗa akan da'awarsu wanda ya ci karo da karantarwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma ɗan tablig in ya giga da ka biya masa hajji gara ka biya masa kudin jirgi ya je pakistan sun mai da can ita ce kamar hajjinsu don haka malamai sun yi rubuce-rubuce sosai a kansu akwai littafin da tuwajiri Allah ya ji kansa ya wallafa a kansu ana kiran littafin alƙaunin zali raddi ala jama'ati tabligh ko kuma abin da ya kama da haka sunan shi amma sunan shi alƙaunin zali an jama'ati tabligh fada wadda take mai kai gaya ma'ana mai gamsarwa game da hakikanin jama'a ta tabligh haka akwai littafi mai suna kashfus sitar an jama'ati tabligh haka in ka ɗauki littafin da ake kiran shi al'abuwa'ul islamiyya na salimu ibn id al-hilali shi ma a nan ya yi bayani kwarai akan wannan jama'a don haka kasancewar da'awa ba abu bace ba kara zube dole sai ka koma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wato suka yi da'awa ba wani abu ne ba wanda mutum zai zo ya kirkira wanda kuma yana daga cikin wannan kinsu ba maganar aƙida ma'ana a tsaya a tace ibada ba maganar tauhidi a yi aƙida a tace su kawai tafiya kowa inda zai fita da'awa kawai a fita aje a yi wasu kwanuka kamar in ka ce misali ka tuna da iyalin kawai nauyin da yake kansu wai imanin ka bai kai ba ba haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi don haka dai manhajinsu manhaji ne karkatacce ya karkace ma ta farkin manhajin ahlus sunna wal jama'a in ma da'awa za ka yi sai ka dawo yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka yi da'awa lalle malamai sun yi bayani kwarai akan wannan jama'a wannan duka yana daga cikin faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zai zo a darasin mu a yau insha Allah na yadda al'umma ta musulmi ta karkasu kashi kashi kashi wajen saba'in da uku kuma kowace tana kai dangane cewa ita ce take kan gaskiya maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tantance mana jama'a ce ɗaya ɗaya wadda take kan gaskiya ita ce wadda ta ba alkur'ani da sunna akan fahimtar mazanciya wannan jama'a ita ce za ta samu tsira a gobe kiyama wanda muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu a cikin ya shigar da mu a cikin su ya tabbatar da mu a cikin su ya karbi rayuwar mu akan su akanta ita wannan hanya ɗaya ɗaya shine bin alkur'ani da sunna a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun shiga fasali na ƙarshe a wannan littafi wanda a fasalin malam yana bayani game da wato wasu abubuwa wanda suna daga cikin tushen aƙidar ahlus sunna wal jama'a shine malam ya zano mana su farko yake cewa su ahalus sunna wal jama'a kuma kuma a hadhihi al-usuli yace sannan su ahalus sunna wal jama'a tare da duk waɗannan ka'idodi da aka ambata a baya to yana daga cikin tushen aqidar su ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar alama tujibu shari'a wato suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani game da mummunan aiki akan abinda shari'a ta wajabta wato akan yanda shari'a ta musulunci ta wajabta kaga anan ya dace mu fahimta umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki dole sai ya dace ma iya yanda shari'a ta shar'anta an gane ko don ba kowa yake sanin abu kaza bai da kyau sai wanda yake da ilimi ba kowa yake sanin cewa kaza ya dace a yi sai wanda yake da ilimi idan aka ce alma'aruf kamar yadda bayani ya gabata wato suna ne wanda yake ya kunshi duk abin da Allah subhanahu wata'ala ke so ke kauna na yin imani da shi da aiki wanda yake nagari haka in aka ce almunkar malamai suka ce ismun jami'ul li kulli ma yakrahu Allah wa naha anhu suna ne wanda ya kunshi duk abin da ubangiji subhanahu wata'ala ke ki ke kyama ke hani game da aikata shi to shine anan yace wato yana daga tushen aqidar ahlus sunna wal jamaa wato shine umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki sannan sai ce kuma waya rauna iqamatal hajji wal jihadi wal juma'i ma'al umara'i abraran kanu aw fujara wato suna kudirin wato shine halaccin tsida hajji ko kuma wajabcin tsida yin hajji da yin jihadi wato da sallar juma'a tare da shugabanni waɗanda suke na ƙwarai ko kuma lalatattu shugabanni ko da fandararru ne sun kauce ma tafarki na shari'a suna zalunci suna duk abin da suka ga dama na sabon Allah to a aqidar ahlus sunna wal jama'a ba a musu tawaye sai idan kafircin su ya bayyana in kafircin su ya bayyana to a wannan lokaci ne ake da damar da za a iya musu hayaniya shi ma sai in a iya kawar da su daga wannan kujera ta mulki idan ba za a iya kawar da su daga wannan kujera ta mulki zubar da jinin al'umma zai yawaita to baya halatta a yi fito na fito da su sai a koma ga ubangiji subhanahu wata'ala a ci gaba da kaskanta kai har Allah ya kawo mana canji to amma duk lalacewar shugaba ko mashayi ne ko mazinaci ne ko naman alade yake ci kai kaddara ko naman mutum yake ci in dai bai halitta haka ba to a aqidar ahlus sunna wal jama'a dole ne za a yi masa da'a wanda dalilai sun wuce a lissafa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun masa tambaya lokacin da yake ba su labarin cewa akwai wasu shugabanni da za su zo nan gaba waɗanda za su ringa jinkirta sallah game da lokacinta sahabai suka ce ya rasulallah to irin waɗannan shugabanni in sun bayyana a falano qatiluhu ya rasulallah shin yanzu ba za mu yaƙe su ba manzo Allah sai ya ce la ma aqamu fikum salata matukar suna tsaye da sallah a cikin ku manzon Allah ya ce kada ku yake su in dai sun fito ku haɗu ku yi sallah da su ko da sun jinkirtar da ita daga lokacinta manzon Allah ya ce ba za ku yake su baya halatta ku yake su kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa inna ha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha manzon Allah yake cewa lalle bayan wucewa ta wato za ku ga san kai da handama da rubda ciki da dukiyar al'umma ma'ana waɗanda suke shugabantar ku za su yi kane kane akan dukiyar ƙasa su maida ta tamkarta su daga su sai 'ya'yansu sai na kusa da su sai 'yan kare kashinsu manzan Allah ya ce za ku ga haka a shugabannin da za su zo gaba manzan Allah ya ce za ku ga handama da son kai a wajensu wa umurun tunkirunaha manzan Allah ya ce da wasu al'amura waɗanda za ku ringa kinsu kuna kyama domin sun saba ma shari'a a lokacin nan sahabbai suka ce fa mata amuruna ya rasulallah ya manzan Allah idan irin waɗannan shugabanni suka bayyana a cikinmu menene kake umarninmu da shi na yi mu yi maza Allah ya ce tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum maza Allah ya ce ku yi kokari ku ba su haƙƙin Allah wanda yake kanku shine na ku ji duk abin da suka faɗa muku sannan ku yi musu da'a akan duk abin da suka ce ku yi ko ku dena matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa sai ya ce wa tas'aluna Allah alladhi lakum haƙƙin ku wanda yi marƙaye abun su ku roki ubangiji subhanahu wata'ala ya kunkulo muku haƙƙi wannan yana tabbatar mana aqidar ahlus sunna wal jama'a shugabanni koda shugabanni ne na banza ma'ana mutanen banza ne waɗanda suke malalata to dole ne mu yi musu biyayya dole ne mu ji game da duk abin da za su faɗa mana matukar bai saba ma Allah bai saba ma manzansa in abin da suka ce mu yi ko mu dina in ya saba ma Allah ya saba ma manzansa to baya halatta mu musu da'a saboda haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙin kowa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'asiya fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ta'a manzon Allah yace na kan mutum musulmi ji game da duk abin da shugabanni suke faɗa masa warfa'a da yi musu biyayya akan duk abin da suka ce yayi fi ma a habba game da abin da yake so yake kauna wa kareha ko abin da yake ki yake kyama maza Allah ya ce malami umar bi masiya matukar ba a umarce shi ba da saba ma Allah ko saba ma manzansa maza Allah sai ya ce fa in umira bi ma'asiya in aka umarci musulmi game da wani aiki wanda karkashinsa akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa manzan Allah ya ce fala sam'a wala ba'a ba maganar ji ba maganar bi to shine anan malam yace ahlus sunna wal jama'a suna da aqidar wato yin haji da fita jihadi da sallar juma'a wato tare da shugabanni abraran kanu au fujar shugabanni ne na kwarai mutanen kirki ko kuma malalata ne malam sai ce wa yuhafizuna ala al-juma'i wal jama'at ahalus sunna wal jama'a na daga cikin aƙidar su kiyayewa akan sallah ta juma'a da sallah ta jama'a sabani ga yan shi'a wanda su ba sa sallar jama'a kuma ba sa sallar juma'a domin su ba wajibi bace ba su a aƙidar su yan shi'a ba sa juma'a a aƙidar su tsaye da juma'a ba wajibi bane haka nan sallah ta jama'a suna yi ne dai dan kar a ce kawai ba musulmi bane ba haka saboda su ya aƙidar su sai limamin su na goma sha biyu ya bayyana wanda suke jira wanda kuma jira ne na banza suke cewa sai in ya bayyana sannan za su ringa haduwa suna juma'a suna sallar jama'a to aƙidar ahlus sunna wal jama'a shine kiyayewa akan sallah ta jama'a wato da sallah ta juma'a wanda na abin daga cikin abin da yake tabbatar mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yinin da zai bar duniya sai da aka fito da shi sallar asuba aka shiga kafadarsa don haka babu abin da ke sauke ma musulmi sallah ta jama'a sai uzuri uzuri mai karfi kamar yadda shari'a ta bayyana sannan sai ya ce wa yadinuna bin nasihati lil umma suna bauta ma ubangijinsu game da yin gargadi ga al'umma ma'ana duk wanda ya buƙaci gargadi ahlus sunna wal jama'a na masa gargadi sawa'an shugaba ne ko talaka ne ko mawadaci ne ko wanda ba shi da wadata ne ahlus sunna wal jama'a suna yin nasiha ga dukkan al'umma kamar yadda haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka runga kulla mubaya'a da shi akan haka kamar yadda jarir ibnu abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa baya'atu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala ikam ala ikamati salati ala ikami salati wa ita'iz zakati wa nusuhi li kulli muslim yace na kulla mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan tsayar da sallah da bayar da zakka da yin galgadi ga dukkan musulmi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mana addinun nasiha قلنا لما قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئم ولأئمة المسلمين وعامتهم to yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a wato shine yi ma jama'a galgadi shine yace wa yadinuna suna bauta ma ubangijin su bin nasihati wato game da yin galgadi lil umma ga dukkan al'umma ta musulmi sawa'an mai kudi ne ko kuma mara wannan talaka ne ko mai mulki ne gaba daya al'umma ta musulmi aqidar ahlus sunna wal jama'a dole ne a ma juna nasiha sai ce wa ya atakiduna ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma suna kudirce ma'anar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake fada cewa mumini ga dan uwansa mumini kalbuniyan almu'minu lil mu'min kalbuniyan manzon Allah ya ce mumini ga dan uwansa mumini tamkar gini ne ya shuddu ba abuhu ba ba wanda shi gini junansa shi ke karfafar juna wa shabbaka baina asabi'i manzo Allah sai ya sarka tsakanin yatsotsin shi yayi haka kaga aqidar ahlus sunna wal jama'a wato shine kokarin hada kan jama'a jama'a ta mu'mine ta zama tsintsiya madaurin ki daya ya zamanto iya abin da ke tsakankanin mu illa su da kauna kawai da taimaka ma juna an gane ko don haka ahalus sunna wal jama'a suke kira zuwa bin alkur'ani da sunna domin alkur'ani da sunna su kadai ne abin da zai hada kan jama'a kowa ya ajiye son zuciyarsa kowa ya ajiye ra'ayinsa a zo a bi alkur'ani da sunna akan fahimtar magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tabi'un da kuma atba'u tabi'in wannan shine abin da zai hada kan jama'a an gane ko mu zamanto muminai kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya kulla wannan yan uwantaka tsakankanin mu cewa yan uwan juna ne wanda yan uwan juna ko iya abin da aka sani tsakanin su shine so da kauna da taimaka ma juna da tausaya ma juna shine yace wa ya ataqiduna ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna wal jama'a suna kudirce ma'anar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce almu'minu lil mu'mini kal bunyan mumini ga dan uwansa mumini tamkar gini ne sai ya ce ya shuddu ba abuhu ba aba wanda junansa shine yake karfafar juna an gane ko dole in aka dora birgi ko mu ce in aka dora tubali tsakanin shi da birgi dan uwansa sai an kawo ƙasa an sa laka wadda za ta haɗe tsakankaninsu sannan kuma in za a dora wani za a dora a tsakiya sai ya zamanto ya hada tsakanin wannan da wannan sannan shi ma sai a dora wani anan wani anan sai ya zamanto sun haɗe da juna shi ne ya ce wa shabbaka baina asabi maza Allah sai ya sarda tsakanin yatsotsin shi yayi haka shi ne sai ya ce da fadar maza Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ce masalul mu'minina misalin mu'minai fi tawadduhin a wajen kaunar junansu wata rafumihim da yadda suke tausaya ma juna wata aqufihim da yadda suke tausasa ma juna manzon Allah yace ka masalil jasadil wahid tamkar gangan jiki ne daya daya idhashtaka minhu udhun idan wata gaba ba ta da lafiya daga cikin gangan jiki manzon Allah yace tada'a lahu sa'irul a'dha'i bil humma was sahar sauran gabbai na jiki gaba ɗayan su sai su kirayi juna game da masassara da rashin bacci yau in ka ji rauni a yatsa a farce to gaba ɗayan gangan jiki zai kwashi masassara kuma kaga wannan gaba ba ita kaɗai bace za ta rashi bacci gaba ɗayan ka ne za ka rashi bacci to haka ake buƙatar muminai su zamanto duk abin da ya samu ɗan uwanka musulmi na rashin daɗi to ka tabbata cewa kai ya sama duk ta yadda za a yi ka kawo masa taimako da agaji domin fitar da shi daga cikin matsalar da ya shiga ya zama wajibi a kanka duk abin da ya samu dan uwanka musulmi wanda yake na alkhairi na farin ciki na murna to kada ka gune masa kada kai masa hasada ka nuna cewa wannan al'amari tamkar kai ne ya sama kuma kai masa addu'ar Allah ya dawwamar masa a cikin wannan ni'ima Allah ya dada masa domin mu'minai ba a san su da hasadar juna da gune ma juna kuma wannan koda baka san shi ba in dai ka tabbata musulmi ne to wannan ka tabbata cewa irin wannan alaka ake bukata ta kasance tsakaninka da shi ko da kabilar ku ta saba ko launin fatar ku ya saba ya canza ko ya kasance inda kuke rayuwa shi yana rayuwa a bangon duniya na gabas kai kana rayuwa a bangon duniya na yamma to ka tabbata cewa dan uwanka ne mumini ta kowane hali ya zama wajibi ka kawo masa agaji kenan wannan hadisai suna nuna mana aƙidar ahlus sunna wal jama'a shine haɗin kai kwamar da ake jama'a ta zama tsintsiya madaurin ki daya masu bin alqur'ani da sunna ba sa nihin raba kan jama'a abinda suke nihi hada kan jama'a kuma alhamdulillah ga ya kan jama'a yana ƙara haduwa saboda duk wasu abubuwa waɗanda suke na maguzanci waɗanda ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace galibi suna suna suna ja da baya al'umma ta musulmi suna ƙara ci gaba sannan sai ya ce wa ya amuru na bisauri inda bala'i suna umarni game da ɗaukan haƙuri a lokacin saukar dukkan wani bala'i da duk wata musiba ma'ana suna umarnin jama'a cewa su ɗau haƙuri a duk lokacin da wani bala'i ya same su wa shukuri inda raha kuma suna umarni game da gode ma ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin yalwa ma'ana in Allah ya jaddada ma bayansa ni'ima to ahlus sunna wal jama'a suna umarnin cewa dole ne a yi godiya ga ubangiji warida bi murril qada da yadda da amincewa game da hukuncin Allah mai daci ma'ana shine abin da yake samun bawa wanda bai dace ma dabi'arsa kamar rashin lafiya kamar talauci kamar firgici da sauransu suna umarnin jama'a cewa su yarda su amince da abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara musu na musiba shine malam sai yace wa yad'una ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal kuma suna kiran jama'a zuwa manya-manyan ɗabi'u da kyawawan ayyuka ahlus sunna wal jama'a a kullun abin da suke fama yaya za a yi wato jama'a su siffanta da ɗabi'u waɗanda suke na ƙwarai kuma da kyawawan ayyuka idan aka ce makarimul akhlaq duk wata dabi'a wadda take mai kyau wadda wato Allah subhanahu wata'ala ko manzansa suka yi yabo a kanta misali idan ka dauka kamar kyauta kamar yin gaskiya kamar rukon amana kamar nuna jarumta akan aiki na addini da sauransu waɗannan duka abubuwa ne wanda ana kiransu makarimul akhlaq da kau da kai in an zalunce ka an cutar da kai sai ya ce wa ya ata giduna ma'ana ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam suna kudirin ma'anar faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce a kamalul mu'mini na imanan a hasanuhum akhlaqa mafi cikar mu'minai ga imani wanda ya fi su kyawun hali da ɗabi'a duk wanda ya fi jama'a kyawawan halaye to wannan shine ya fi su cikar imani wanda in an zalunce shi ko an cutar da shi a karan kansa ko a dukiyarsa ko a mutuncinsa maimakon ya sakauta irin abin da aka masa sai ya kau da kai ya manta sai ya ce wayan duguna ila an tasila man aka kuma ahalus sunna wal jama'a suna kwadaitar da jama'a suna zaburar da su suna kiransu zuwa sadar da zumunta game da duk wanda ya yanke maka ahalus sunna suna kiran jama'a akan sadar da zumunta masu kira zuwa bin alkur'ani da sunna na daga cikin aƙidarsu shine kwaɗaitar da jama'a da zaburar da su akan sadar da zumunta domin lamarin zumunta abu ne wanda yake mai girma wanda bayani ya gabata sai ce wata udi ya man haramaka sannan kuma kai kyauta ga duk wanda ya hana maka kayansa duk wanda ya ce daga yau ba zai koma amfanar da kai da wani abu nashi to kai daga ran nan ake buƙatar kai ka matsa lamba inda kana tafiya misali a arba'in to ka kai hamsin ko sittin ko sama da haka sai ce wata afuwa amman zalamaka kuma suna umarni cewa kai rangwame ka kau da kai ka manta game da wanda ya zalunce ka ka yafe masa ka kau da kai ka manta da zaluncin da ya maka an gane ku domin matsayin ka ya ɗaukaka a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kaga yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a sadar da zumunta da yin kyauta ga wanda ya hana maka to an ce wanda ya hana maka ma kai masa to ina ga wanda yake maka an ce wanda ya zalunce ka ka kau da kai ka manta da shi kaga wannan duka abubuwa ne waɗanda suke na kyawawan halaye wanda kuma na daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa sai yace wa ya'muruna bi birril walidaini wa silatil arham suna umarnin jama'a game da yin biyayya ga mahaifa wa silatil arham kuma da sadar da zumunta na daga cikin tushen aqidar ahlus sunna wal jamaa wato shine da'a ga mahaifa dole ne mumini yayi biyayya ga mahaifansa ya kyautata musu duk abin da mahaifi zai ce ka yi uwa ko uba ko suka ce ka dena in dai babu saba ma Allah babu saba ma manzansa to ya zama wajibi akan akan ka kai musu biyayya ko dare ko rana awa 24 a matsayinka na mumini duk halin da kake ciki idan mahaifanka suka buƙaci wani abu to ya zama wajibi akan ka kame kauya matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa wannan tushe ne daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa bayan haƙƙin Allah babu wani haƙƙi mafi girma akan mumini sama da haƙƙin mahaifa ubangiji subhanahu wata'ala shi ya halicci kowa da komai mahaifa su ne sababin samuwar mu a ban ƙasa in ba don su ba da ba a same mu ba don haka bayan haƙƙin mahaliccin mu shine kaɗai tashi a cikin ibada sai haƙƙin uwaye shine yi musu da'a duk abin da suka ce a yi ko a daina dole a meka wuya matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa don haka Allah dan ya nuna mana girman haƙƙin mahaifa a cikin alkur'ani ayoyi sun wuce a lissafa ya haɗa haƙƙinsa da haƙƙin mahaifa a gudaya ubangiji ta'ala ke faɗa wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير don haka hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan babi sun wuce a lissafa don haka masu hana ruwa gudu domin su yaki jama'a sai suka nuna jama'ar da take famar bin alkur'ani da sunna aka ringa mata sharri da kazafi cewa ba sa da'a ga mahaifansu wanda kuma tun masu hankali sun gane shine sai ce wasilatul arhami kuma da sadar da zumunta wa husni jiwari wato da kyautata makwabtaka wannan duka na daga cikin aƙidar ahalus sunna wal jama'a amma abin da muke so mu sani ba da awar cewa ni ahalus sunna shi kadai ne abin da aikin ka shine zai kasgata cewa kai ahalus sunna ne an gane ko ba wata da'awa bace ba a baka ba wani abu ne wanda zaka zo ka rataya a wuya ko kuma a goshinka a rubuce a a aikinka shine zai tabbatar da cewa kai ahalus sunna ne ko ba ahalus sunna ba ne don haka karatu amfanin shi shine yin aiki da shi yana daga cikin kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a shine wato biyayya ga mahaifa sadar da zumunta kyautata makwabtaka sai ce wal ihsanu ila al yatama da kyautata ma marayu sai ce wal masakin da waɗanda suke mabukata talakawa su ma a taimaka musu sai ce wabni sabili da baƙo dan wucewa wanda guzurinsa ya yanke shi ma a taimaka masa warrifki bil mamluk da tausasawa game da duk abin da mutum ya mallaka na bayi ko kuma dabobi duk abin da aka ce mallakar ka ne mai rai to wannan ya zama wajibi akan ka tausasa masa sai yace wa yanhauna anil fakhri ahlus sunna wal jama'a suna hanin jama'a game da alfahari domin ubangiji ta'ala baya kaunar bawa mai alfahari walkuyala suna hani game da takama da jishi da kai walbagi kuma suna hani game da zalunci walistiqalati ala al-khalqi bi haqqin aw bi ghairi haqqin wato suna hani game da wato nuna isa ga bayin Allah sawa'an ka cancanta ka nuna isar ko baka cancanta ba ko da ka kai wani matsayi matsayin da jama'a ba su kai ba to a a aqidar ahlus sunna wal jama'a a matsayin ka na mu'mini baya halatta ka ringa nuna dagin kai ka ringa ganin cewa kai wata tsiya ne mumini abinda aka san shi da shi shine kaskanta kai duk matsayin da ya kai to abinda ake bukata ya nuna kansa cewa shi ba kowa bane ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta gaba daya kamar yanda sahabbansa suka rawaito daga ɗabi'unsa da halayensa a matsayin shi na shugaba tsohuwa daga cikin mutanen madina za ta zo ta kama hannun shi ta ja shi ta kai shi inda take so aikin da yake take bukata ya mata sannan kuma ya dawo yarinya el karama za ta kama hannun shi ta ja shi yana binta sai ta kai shi inda take bukatar kaza nake bukata amma in ya gama mata kuma sannan ya dawo a matsayin shi na shugaba kuma ka koma yadda khalifofinsa suka yi ka koma cikin tarihinsu irin su abubakar su umar a matsayinsu na shugabanni ba su ɗaukansu a matsayin komai wanda a lacca da ta gabata kun ji kisar ramalan ya kawo na kasancewar umar allah ya kara masa yadda da shi da bafadansa lokacin da za su tafi ƙasar wannan sham yadda suke baki bakin hawa wato dabba a matsayin shi na shugaba in ya hau in aka yi gaba sai ya sauka sai ya ba yaron nashi shi ma ya hau in aka yi gaba sannan shi ma yaron ya sauka kuma sannan ya bashi shi ma ya hau haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su da za a tafi yakin tabuka abun hawa yayi karanci mutum uku ake hadawa a basu raƙumi daya hatta da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na shugaba da mutum biyu aka hada shi suna baki baki shi na uku in wannan ya hau an yi gaba sannan in an sauka sannan kuma hallo wani ya hau to don haka aƙidar ahalus sunna wal jama'a ba a buƙatar mutum ya ringa ɗagin kai ya ringa ganin cewa shi wata tsiya duk matsayin da Allah ya kai ka abinda ake buƙata ka sadda kai ka nuna cewa kowa ya fi ka shine yace walistiqalati alal khalqi bi haqqin aw bi ghairi haqqin ahalus sunna wal jama'a suna hani game da ɗagin kai ga bayin Allah sawa'an kaya cancanta ka yi ɗagin kan ko baka cancanta ba domin akwai wanda bai cancanta bai ɗagin kai saboda ba da komai sai ce wa ya amuru na bi ma'adil akhlaqi suna umarnin jama'a game da manya-manyan dabi'u wa hauna an safsafiha suna hani game da dukkan wasu dabi'u waɗanda suke na kaskanci an gada ku duk wasu dabi'u waɗanda suke na komawa da baya na kaskanci to ahlus sunna wal jama'a suna hani ma'ana duk abin da zai nuna zubar da mutuncin mumini to ahlus sunna wal jama'a suna hani duk wata ɗabi'a wadda take manya wato suna umarni kamar rukon amana kamar gaskiya kamar haƙuri kamar sadaukantaka kamar kyauta da sauransu sai ce wa kullu ma ya ƙulunahu duk abin da ahlus sunna wal jama'a suke faɗa wa yaf'alunahu suke aikatawa min haza na wannan abubuwa da muka zano wa gairihi da waninsa malam ya ce fa'innahum hum fihi muttabi'una lil kitabi wa sunna ka san da cewa su kadai a cikin wannan abubuwa da suke cewa ayi ko a daina suna biyar alqur'ani ne da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin nan da malam ya zano tun daga farko har zuwa nan komai akwai dalili in ma alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ka samu alkur'ani da suna gaba daya sun tabbatar da wannan abu malam yawa kenan nan zamu tashi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dariqatuhum hiya dinul islam alladhi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء وفيهم الصديقون والشهداء ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناكب المأثورة والفضائل المذكورة wa fihim al-abdadu wa fihim a'immatud din allazina ajma'a al-muslimuna ala hidayatihim wa hum al-ta'ifatul mansura allazina qala fihim an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum wa la man khazalahum hatta taquma as-sa'a فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذا هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه wato malam Allah ya ji kansa ke faɗa wa ɗariƙatuhum wato tafarkin ahadus sunna wal jama'a wanda ba su da wani tafarki banda shi domin tafarki ne ɗaya-ɗaya shi kadai ne tafarkin da in ka bi shi zai hada ka da ubangijinka subhanahu wata'ala yana mai karbar ka aljanna ta zama makomarka wanda kuma babu tafarkin da zaka bi ka samu tsira da gidan wuta a gobe kiyama face wannan tafarki domin duk wata hanya in ka kama sunanta hanyar shanu in ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace kamar yadda wani daga cikin magabata shine Junaid al-Baghdadi yake cewa ad-duruqu kulluha masdudatun illa tariquhu sallallahu alaihi wa sallam fa innahu wadihul lisali yace dukkan wasu hanyoyi da ka sani da jama'a suke bi yace a toshe suke ba wata hanya da zaka bi ta sadar da kai da ubangijinka yace illa tariquhu sallallahu alaihi wa sallam sai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce hanya ɗaya ɗaya wadda in ka bi ta ba inda za ta taka burki da kai face aljanna a gobe kiyama sai ce fa inna huwa bihul lisali hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bayyana take game nihin bi an gane ko ba wani abu ne wanda sai an baka gaya a bayyane yake alkur'ani da sunna ne babu wani koye koye babu wani rufa rufa abu ne a fito a bayyana ga abin da Allah ya faɗa ga abin da manzon sai ya faɗa an gane ko dalili akan wannan magana tashi shine wannan fadar Allah subhanahu wata'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun ubangiji ta'ala yace wa anna hadha sirati mustaqiman lalle wannan tafarki nawa madaidaici ne ubangiji ta'ala yace fattabi'uhu yace ku bi shi menene tafarkin ubangiji subhanahu wata'ala shine abin da ya aiko manzon shi sallallahu alaihi wasallam shine yace wa dariqatuhum hanyar su su ahlus sunna wal jamaa hiya dinul islami wato ita ce addinin musulunci shine hanyar su saboda addinin musulunci shi kadai ne addinin da Allah ya yarda da shi a matsayin addini duk wani abu da ake kiran shi addini Allah bai yarda da shi bai amince da shi ba in banda musulunci kamar yadda yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaykum wa raditu lakum al-islam dina ubangiji ta'ala yace a yau na cika muku addinin kuma na cika ni'imata akan na yarda muku da musulunci a matsayin addinin da zai amfani mai shi ubangiji ta'ala ya turo wannan sako a hajjin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hajjinsa ta ban kwana a ranar juma'a bayan la'asar manzan Allah yana tsaye a kan raƙuminsa a arafa wannan aya ta sauka Allah ya turo saƙon cewa ya cika musulunci ya cika ni'imarsa a kansu sannan kuma ya ce ya yarda musu da musulunci a matsayin addini don haka musulunci shi kaɗai ne addinin da Allah ya yarda da shi a matsayin addini kuma shi ne addinin da zai karɓa sunan addini duk wani abu da ake kiran shi addini shirme ne da hayaniya kiranye ne ba addini ba ne a hakika musulunci a hakika shi ne addini kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce inna dina inda Allah islam lalle addini a wajen Allah shi ne musulunci duk wani abu ba musulunci ba ba addini ba ne don haka Allah ya yi alkawalin musulmi shi kadai ne Allah zai karba masa addinin shi a gobe kiyama amma duk wani wanda ya samu Allah da wani addini kuma bayan musulunci Allah ba zai amsa ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke faɗa a cikin suratu Ali Imran wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba ubangiji ta'ala ya ce ya san da cewa ba za a karba masa wannan addini nashi kuma a ranar kiyama yana daga cikin tababbi wanda makomarsu ita ce wuta don haka ya ce wa dariqatuhum tafarkin ahlus sunna wal jama'a wanda suke bi ba dare ba rana yace hiya dinul islam wato shine addinin musulunci allazi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko manzansa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam dan haka Allah yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa law kariha al-mushrikun kaga kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a abin da ya shafi aqida da ibada da mu'amala dole ne ya zamanto a gina akan alkur'ani da sunna domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da yazo da shi alkur'ani da sunna wannan shine tafarki daya daya madaidaici wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta mana cewa dole mu bi shi sau da kafa a ayar da muka karanto dazu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu sai ce wala tattabi'u subula kar ku sake ku bi wasu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai su kautar da ku game da tafarkin ubangijinku duk wata hanya idan ka bi ta to za ta kawar da kai za ta kautar da kai game da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka aje fadar kowa ka dauta Allah da ta manzansa duk wanda ya fada ya ce ayi kaza ko a daina kaza ɗauko maganar shi ka dora akan sikeli na alkur'ani da sunna in ta yi daidai to wannan magana tashi kana iya karba ba shi karwa alkur'ani da sunna kabi in ta saba ma alkur'ani da sunna i maza ka aji ka dau abin da Allah subhanahu wataala ko manzon sa ya faɗa sai ya ce lakin malam ya ce sani lamma akbaran nabiyu sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari anna ummatahu cewa al'ummarsa wace al'ummar ake kira ummatul ijaba ma'ana waɗanda suka karba kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta ba ummatul da'awa ba domin in aka ce ummatul da'awa hatta da yahudawa da nasarawa da duk wani arne da ke ban ƙasa yana daga cikin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shine cikamakin annabawa da manzanni babu wani annabi ko manzo bayan shi da shi Allah ya kulle aiko manzanni da annabawa kenan da ya ce anna ummatahu al'ummarsa ma'ana waɗanda suke kai dangane zuwa musulunci cewa mu musulmi ne shine malam ya ce lakin sanide lamma akbaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari anna ummatahu cewa al'ummarsa sataftariqu ala 73 firqa da sannu za ta kasu kashi 73 kullu hafin nar manzon Allah ya ce gaba ɗayanta makomarta shine wuta a ranar kiyama illa wahida manzon Allah ya ce sai dai kashi ɗaya ɗaya a cikin kashi saba'in da uku kashi saba'in da biyu gaba ɗaya ɗan wuta ne kuma suna da awar su musulmi ne manzon Allah ya ce illa wahida sai dai kashi ɗaya ɗaya manzon Allah ya ce wahiyar jama'a wato ita ce jama'a me ake nihi da jama'a haka mu taru kawai ko da akan ra'ayi da son zuciya muke in aka ce jama'a waɗanda suke kan gaskiya wannan su ne ake kira jama'a a hakika gaskiya kwa inda ake gane ta hanya ce ɗaya-ɗaya alkur'ani da sunna alkur'ani da sunna su ne gaskiya don haka wanda yake kan alkur'ani da sunna shi ke kan gaskiya shine jama'a don haka abdullahi dan mas'ud yake cewa ma wafaqa al-haqqa fa huwa al-jama'a sai yace wa in kunta wahadaka yace duk abin da ya dace ma gaskiya yace shine jama'a koda kai kadai ne annabi ibrahim alaihi salam lokacin da Allah ya aiko shi a matsayin manzo duk a doran kasa gaba daya shi kadai ne musulmi shi kadai ne mu'min sai bayan ya auri matarsa ita ma ta yi imani da shi ita ce sara suka zama su biyu kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari lokacin da wannan shugaba ya nemi ya kusance ta yake yake cewa in an tambaye ki kice yar uwa ta ce domin haka na faɗa musu ya ce ke yan uwata ce domin a doron ƙasa ban san wani musulmi in ban da ke ba muminai ku yan uwa ne gaya shi kadai ne amma ubangiji ta'ala ya kiraye shi al'umma inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen kana ummatan ma'ana qudwatan fil khair an gane ko Allah ya ambace shi da cewa umma ne to dan haka Abdullahi dan Mas'ud yace ma wafaqal haqqa fa huwa jama'a yace duk abin da ya dace ma gaskiya wannan shine jama'a wa in kunta wahadata yace koda kai kadai ne to shine manzon Allah yace illa wahida sai kashi daya daya shi kadai ne zai tsira a ranar kiyama sai yace wahiyal jama'a wato ita ce jama'a ta nan ahalus sunna suka samu wannan suna ake kiransu jama'a ko ka ce ahalus sunna wal jama'a mabiya tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu haɗin kai domin alkur'ani da sunna su suke haɗa kan jama'a kamar yadda Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa fi hadithin anhu annahu qala a wata riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace ƴan mushan wato yahudawa sun kasu kashi 71 manzon Allah yace kashi 72 gaba ɗayan su ƴan wuta ne sun kasu kashi 72 yace sun kasu kashi 71 su yahudawa manzon Allah yace kashi 70 daga cikin su gaba ɗayan su ƴan wuta ne a ranar kiyama sai kashi ɗaya ɗaya su ne waɗanda suka tabbata akan abin da annabi musa alaihi salam ya zo da shi shine addinin musulunci sannan sai ya ce ‘yan mushan su ne nasarawa mazan Allah ya ce sun kasu kashi saba'in da biyu mazan Allah ya ce saba'in da ɗaya gaba ɗayansu ‘yan wuta ne a ranar kiyama sai kashi ɗaya ɗaya su ne waɗanda suka tabbata akan abin da annabi isa ya zo da shi ba su canza ba kafin Allah ya turo mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan al'umma tawa manzan Allah ya ce da sannu za ta kasu kashi saba'in da uku sai ya ce saba'in da biyu gaba ɗayansu ‘yan wuta ne a ranar kiyama sai kashi ɗaya ɗaya sahabbai sai suka ce manhiya ya rasulallah wani jama'a ce wadda za ta tsira daga cikin saba'in da ukun a gobe kiyama manzan Allah sai ya ce hun man kana ala muslima ana alaihi yawma wa ashabi maza Allah ya ce su ne waɗanda suka kasance a kan kwatancin abin da nake kai da sahabbaina a yau maza Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa tambaya akan me suke akan alkur'ani da sunna domin Allah ya faɗa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda Allah ya turo shi da shi na alkur'ani da sunna a kan shi yake har yabar duniya kuma kan wannan tafarki nashi haka ya tabbatar da sahabbansa don haka manzon Allah ya ce kun man kana ala misli ma ana alaihi yawma wa ashabi manzon Allah ya ce su ne waɗanda suke kan abinda ni da sahabbaina muke kan shi a yau shine anan sai malam sai yake cewa wato sai kaga kenan wannan me yake nuna mana shine riko da alkur'ani da sunna duk wanda yake son ya tsira a nan duniya game da duk wani kunci rayuwarsa ta yi kyau a gobe kiyama ya dace da gidan aljanna hanya ce ɗaya ɗaya shine bin alkur'ani da sunna saboda ta hanyar bin alkur'ani da sunna ake samun aiki nagari aiki nagari in ya haɗu da imani da ubangiji subhanahu wata'ala farko mutum zai ji daɗi a duniya sannan kuma a gobe kiyama ya dace da aljanna kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun malam sai ya ce saboda haka da suka san wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace al'ummarsa za ta kasu kashi saba'in da uku kashi saba'in da biyu gaba ɗayansu ‘yan wuta ne a ranar kiyama sai kashi ɗaya ɗaya kuma ya nuna cewa waɗanda za su tsira a gobe kiyama su ne waɗanda suke kan abin da yake kai da sahabban shi a yau shine alkur'ani da sunna malam yace saral mutamassikuna bil islamil mahabi al khalis an shaubi hum ahlus sunnati wal jamaa malam yace dan haka wato sai ya zamanto masu riko da musulunci tsantsa musulunci wanda yake alhalis tacacce an shaubi game da duk wani gauraye wanda ba wake da shinkafa bane ba tsantsar kawai sunna alkur'ani da sunna yace hum ahlus sunnati wal jama'a su ne ma'abuta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu haɗin kai an gane ko da suka ji waccan magana manzon Allah ya ce wanda zai tsira a ranar kiyama sai wanda ya kasance akan abin da shi da sahabbansa suke kai kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna kan alkur'ani da sunna ba sa kan ra'ayi ba sa kan son zuciya kamar yadda Allah ya wanke manzansa wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahyuha dan haka sai suka fahimci cewa hanya ta samun tsira a nan duniya da makoma lahira shine tabbata akan alkur'ani da sunna dan haka yace saral mutamassikuna bil islamil mahdi wato dan haka masu riko da musulunci al mahdi tsantsa al khalisi an shawbi musulunci wanda yake tacecce game da duk wani gauraye na bid'a yace sara yake yace sara hum ahlus sunnati wal jamaa sai suka zamanto ahlus sunna wal jamaa sune kenan suka zamanto masu riko da musulunci kenan in kace kai musulmi ne to musuluncinka ba zai kasgata ba sai an dora ka akan sikeli na alqur'ani da sunna zaka zamanto musulmi cikakke in ya zamanto aqidarka da ibadarka da mu'amalarka kana gina su akan alqur'ani da sunna an gane ko kenan a nan malam yana maganar gaye jama'a nawa suke kai dangane zuwa musulunci amma wato aikinsu da aƙidarsu da maganganunsu sun yi hannun riga da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya yi hannun riga da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kenan don haka ya ce sarar mutamassikuna bil islamin bahari wato masu riko da musulunci tsantsa don haka sai suka zamanto ya ce alhadisi musulunci tacecce ani shauri game da gaurayi wanda an kawo duk wani abu an gauraya wanda kuma al'adu ne da maguzanci wanda ba musulunci ba ne ba da ake duk waɗanda suke na shaidani ya ce don haka masu riko da musulunci tsantsa musulunci tacecce game da gauraye kenan sai suka zamanto su ne ahalus sunna wal jama'a domin alkur'ani da sunna wato shine suka sa gaba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce hanya ta samun amintuwa game da bata a wannan rayuwa ta duniya tare da kuma dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama shine bin alkur'ani da sunna amma duk wanda ya saki alkur'ani da sunna to ya bace kamar yadda abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya rawaito hadisi yana faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di yace kitaballahi wa sunnati a wata riwaya yace taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati manzon Allah yace na bara muku wasu al'amura guda biyu manzon Allah yace matukar za ku yi riko da su har abada manzon Allah yace ba za ku bace ba ya ce alkur'ani da sunnata alkur'ani da sunnata duk wanda ya bi su sau da kafa to insha Allahu zai amuntu game da wato kauce ma tafarki wanda yake madaidaici shine wani mawaki yake cewa kaga a nan kenan kusan kashi saba'in da biyu kowa kai dangane yake cewa yake shi musulmi ne kowa cewa yake shi musulmi ne to musulmi na hakika masu bin alkur'ani da sunna wanda komai in za su gina za su gina shi akan abin da Allah ya faɗa ko manzansa to wannan su ne musulmi waɗanda suke na hakika don haka shine ubangiji ta'ala yake faɗa kullu hizbin bima ladaihim farihu kowace jama'a tana mai alfahari da abin da ke wajenta tana da awar ita ce akan gaskiya yanzu in ka ɗauki khawarij tinkahu suke wasu suke kan gaskiya wanda sun kashe da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun halatta jinanin su sun kafirtar da su ka dauki yan shi'a da suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Abubakar su Umar da sauransu da'awa suke wasu su ne musulmi kuma su ne suke da daula ta musulunci ita Iran alhali sun yi hannun riga da karantarwa musulunci banda bautar kabari ba abin da suke don haka kasancewar mebin alkur'ani da sunna shine musulmi shine musulmi wanda yake tsantsa kuma shine yake musulunci musulunci tacecce game da dukkan wani gaurayi don haka duk abin da za a zo maka da shi bangaren aƙida ko bangaren ibada ko bangaren mu'amala to ka nemi dalili daga cikin alkur'ani da sunna ka tabbatar da cewa Allah ne subhanahu wata'ala ya ce ayi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam don haka wani mawaki yake cewa shine majnun laila yake cewa wa kullan yadda'i waslan li laila wal yake cewa wa laila la tuqirru lahum bi zaka idza mashta yake cewa idza shtabakat dumu'un fi hududin tabayyana man baka mimman tabaka yace wa kullan yadda'i waslan li laila wa laila la tuqirru lahum bi zaka idza shtabakat dumu'un fi hududin tabayyana man tabaka mimman tabaka tabayyana man baka mimman tabaka yace kowane ɗaya daga cikin su wai da awa yake ya je ya tattauna da laila laila ta ce shi kadai take so domin wani ne wanda ake kiran shi mujnunu laila shi ne yake wa waɗanda suke son laila wa kowa sai ce wa ya je ya yi magana da laila banda shi batta son kowa sai ce wa laila la tuqiru lahum bi zaka a cikin su ba wanda laila ta tabbatar da cewa masoyinta ne sai ce izashtabakatu dumu'un fi quduri yace idan hawaye suka ringa zuba akan kumatu ta bayyana man baka min man tabaka a lokacin nan za a bambanta tsakanin wanda yake kuka na gaske da wanda kuma kuka ne na karya kaga kenan duk wanda yake da'awar cewa shi musulmi ne kuma alhali baya bin alkur'ani da sunna to akwai lokacin da za a bambanta tsakankanin dima da ɗan kabewa lokacin da za a rabe tsakanin farar tsakuwa da azurfa shine a yinin alkiyama lokacin da za a zo shan taukin da Allah ya tana dama manzansa a fagen alkiyama wanda ake kiran shi alhau domin duk wanda ya canza abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da zaran ya tunkaro mala'ikun Allah za su kore shi kamar yadda ya inganta a cikin hadisi shine sai ya ce wa fihi musiddiquna a cikin ahlus sunna wal jama'a ke akwai as-siddiqun waɗanda suka kai matuƙa a wajen gasgata Allah da gasgata manzanninsa waɗanda kuma wato faɗarsu aikinsu ya gasgata ta duk maganganun da suke kenan aikinsu ya gasgata su sune ake kiransu a siddiqu idan aka ce a siddiq wanda aikin shi ya gasgata faɗarsa domin faɗa ba ta gasgata dole aiki yake gasgata ta mun yi bayani a baya in ka ce kai ahalus sunna wal jama'a ne to aikinka shine zai gasgata domin ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan anta inda Allah an taqulu ma la taf'alun an gane ko kenan wanda aikinsa ya gasgata maganar shi sannan kuma ya kai matuka a wajen gasgata Allah subhanahu wata'ala da manzanninsa wannan shine ake kira as-siddiq dan haka abubakar Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan lakabi shine yace wa fihim kenan a cikin ahlus sunna wal jama'a ake samun as-siddiqun kenan wanda suka kai matuka a wajen gaskata ubangijin su suka kai matuka a wajen gaskata manzannin sa wanda kuma wato ayyukan su suka gaskata maganganun su in ba abin alqur'ani da sunna yaya za a yi a samu siddiq alkur'ani da sunna su ne gaskiya don haka wanda ya bi su kuma shine zai cancanci wannan lakabi a cikin su kenan ake samun asidiku sai ce wa shuhada kuma a cikin ahlus sunna wal jama'a ake samun shahidai abinda ake nihi da shahidai a nan kenan malaman Allah waɗanda domin su su ne shaida a ban ƙasa game da shari'a ta ubangiji subhanahu wata'ala su ne suke shaida ma jama'a ga abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ma bayansa sannan kuma suna zama shaida akan bayan Allah domin sun kafa musu hujja sun bayyana musu abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa da abin da manzansa sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kenan don haka sun zamanto masu shaida ne ga Allah masu shaida ne ga malamai wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka da ubangiji subhanahu wata'ala zai kafa shaida akan kaɗaitakan shi wanda babu wata shaida sama da wannan shaida bayan shaida tashi a farko da shaida ta mala'ikunsa a mataki na biyu karo na uku sai ya zo da malamai ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al-azizul hakim inna ad-dina inda Allahi al-islam dan haka abinda ake nihi da ash-shuhada'u anan kenan malaman Allah ake nihi wanda sun zama shaida ga Allah da manzansa me yasa saboda suna bayyana ma jama'a abinda Allah ya shar'anta ma bayansa abinda ya turo manzon shi sallallahu alaihi wasallam kuma sun zama shaida akan bayan Allah domin sun yanke musu hujja sun faɗa musu sakon Allah subhanahu wata'ala wanda ya turo manzanninsa da shi kuma sannan lafazin ashuhada na ɗaukan waɗanda aka kashe su a yaƙi wanda yake na ɗaukaka addinin Allah duk da cewa shuhada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano sun wuce a lissafa shine yace wa shuhada a cikin su ne ake samun kenan shahidai sune malamai sai yace wa minhum a alamul huda wato daga cikin ahlus sunna wal jama'a ne ke akwai a alamul huda a alamul huda ne yace wa minhum a alamul huda wato daga cikinsu ne ake samun a alamul huda ma'ana tutoci waɗanda suke na shirya ko kuma ka ce a alamul huda wato su ne kenan alamomi waɗanda suke na shirya domin lafazin a alam jam'i ne na alam idan aka ce alam asali a larabci shine babban dutse domin babban dutse yakan zamanto alama ne ga waɗanda suke matafiya idan ka hango dutse na kaza sai ka ce wannan dutse idan ka bi shi ba inda zai tsaya da kai illa gari kaza kenan a wata nuska akwai wasalihuna wasalihuna daga cikinsu ne ke akwai wato managarta an gane ko daga cikinsu ake samun managarta domin nagarta ba ta kasancewa sai akan bin alkur'ani da sunna ta hanyar alkur'ani da sunna ake sanin nagarta a san abu kaza cewa nagartacce ne ko kuma ba nagartacce ba ne don haka kenan nagarta na kasancewa akan bin alkur'ani da sunna shine yace wasalihuna daga cikin su ake samun managarta sai yace wa minhum a alamul huda wato daga cikin su ake samun wato su ne alamomi waɗanda suke na shirya ma'ana malamai kenan domin su suke shiryar da jama'a wato da ilimin da Allah ya azurta su saboda shi malami ba a ce masa malami domin alama ce wanda in jama'a sun bi shi za su shiryu shine ubangiji ta alam yake fada yake cewa wala hul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam ubangiji ta'ala shine ya halicci wato jirage sune ake nini da jawar jam'i ne na jariya yace al munsha'at wanda ubangiji ta'ala ne ya halicci su fil bahri ga su a cikin teku kal a'lam yanda kasan manyan duwatsu haka suke kuma haka can yake cewa wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinu riha fayadhlalna rawakida ala dhahri to shine yace wa minhum daga cikin su ne a alamul huda wato alamomi waɗanda suke na shirya kenan wanda in jama'a sun bi su za su shiryu sai yace masabihu dusha wanda kuma matsayin su fitulu ne na duhun dare kenan maganin duhun dare wanda in an haska kenan za a yaye duhun dare kamar yadda fitila take maganin duhun dare to haka malamai su suke maganin duhun jahilci an gane ko masabi hudduja masabi jam'i ne na misbah kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha shine yace masabi hudduja sune fitulu waɗanda suke na duhun dare kenan wanda in an haska za a yi maganin duhun jahilci sai ce ulul manaqibil ma'thura ya ce su ne wato ma'abuta duk wata daraja al-ma'asura wadda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal fada'ilil madhkura wato da fadloli waɗanda suke abin ambato a cikin alkur'ani da sunna alkur'ani da sunna sun tabbatar da babu wata daraja bayan daraja ta annabawa da manzannin Allah an gane ko bayan daraja ta annabta da manzanci sama da daraja ta wato malinta saboda malamai su ne magadan annabawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana babu wata daraja kuma sama da annabta dan haka a aya da muka karanto dazu malamai suka ce inda akwai wasu waɗanda suke da daraja da matsayi a wajen Allah sama da malamai to da a wannan babbar shaida bayan Allah ya shaida da kansa mala'ikunsa sun shaida to da shaida na uku zai zo da su amma sai ya ce wa ulul ilmi da malamai domin a nuna mana cewa malamai sun fi kowa daraja haka kuma ubangiji ta'ala ya bayyana a cikin alkur'aninsa cewa babu wata daraja sama da malinta an gane ko kamar yadda ya ce ma manzansa wa ƙurrar bizidini ilima ce ya ubangiji na ƙaramin ilimi ibn hajar allah ya ji kansa yake cewa wannan aya tana nuna fadala ta ilimi da darajar shi da fifikonsa akan komai inda akwai wani abu wanda ya fi ilimi da shi Allah zai umarci manzansa cewa ya nema ya roƙa a ƙara masa sai aka ce ce ya ubangiji na ƙara min ilimi to shine malam yace ulul manaqibil ma'sura malamai yace su ne waɗanda suke ma'abuta darajoji al ma'sura wanda aka ciro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wal fada'ilil mazkura wato da duk wata fadala wadda take abin ambatawa a cikin alkur'ani da sunna malar sai ya ce wa fihimul abdalu wato a cikin malamai ne a cikin ahalus sunna wal jama'a ne ake samun al'abdal wato masu mayi ma juna ne ake nihi da al'abdal jam'i ne wanda yake na badat ma'ana in wani ya wuce kenan wani sai ya maye gurbi su ne malaman Allah waɗanda suka bambanta da sauran jama'a ta hanyar ilimi ilimi tacicci wanda aka gina shi akan alkur'ani da sunna sannan kuma ga dukufa akan bautar Allah tsawon dare da yi waɗannan su ne ake kiransu al'abdal kenan an kiraye su al'abdal domin in wani ya wuce kenan wani sai ya maye gurbi ko kuma an ambace su al'abdan domin su ne suke ƙoƙarin canza miyagun ayyukansu da ayyuka waɗanda suke kyawawa kamar yadda mazan Allah ya ce wa atibi sayyi'atal hasanata tambuha ko kuma su ne da ake kiraye su al'abdan ma'ana sun zamanto kyakkyawan koyi ga jama'a domin suna ƙoƙarin canza ma jama'a duk wani aiki wanda yake mummuna su yi ƙoƙarin maye gurbin da aiki wanda yake kyakkyawa shine yace wa fihimul abdalu a cikin ahlus sunna wal jama'a ke akwai al abdal ma'ana waɗanda suke mai ma juna malaman Allah masu bautar Allah wanda suke bin alqur'ani da sunna yace wa fihim a'immatud dini a cikin su ke akwai shugabannin addini alladhina ajma'al muslimuna wanda malamai gaba ɗaya suka yi ijma'i ala hidayatihim akan shiryuwarsu cewa su ne shiryayyu kuma su ne ya dace a bi an gane ko waɗanda kenan suke kira zuwa ga alkur'ani da sunna wannan kenan su ne ake kiransu a immatuddi domin ba ka zama limami sai ka sa alkur'ani da sunna cewa shine wato jagoranka duk abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ko abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin sunnarsa ingantacciya to ko da ya saba ma son zuciyarka da ra'ayinka za ka ajiye son zuciyarka da ra'ayinka ka bi abin da Allah ya faɗa da abin da manzon sa ya faɗa ta hanyar nan ake samun shugabanci a cikin addini tunda shi ne shekul islam yake cewa bisabri wal yaqini tunalu li imamatu fi din wato da daukan hakuri da yaƙini shine yarda da amincewa da abin da Allah ya faɗa da abin da manzansa ya faɗa ake samun shugabanci a cikin addini kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ubangiji ta'ala yace wa ja'alna minhum a'immatan daga cikin su ubangiji ta'ala yace mun maida wasu shugabanni ne ya haduna bi amrina suna shiryar da jama'a bi amrina da izininmu sai ce lamma sabaru yayin da suka dau hakuri akan duk matsin lambar da suke haduwa da shi sai ce wa kanu bi ayati na yukinun kuma sun zamanto suna sakankancewa suna gaskatawa da ayoyinmu kenan sai wanda ya gaskata alkur'ani da sunna ya maida alkur'ani da sunna cewa su ne abin biyar shi sannan yake zama limami kenan abin koyi a cikin addini shine yace wa fihim a'immatud dini a cikin su ne ke akwai shugabanni na addini allazina ajma almuslimuna ala hidayatihim wanda musulmi suka yi ijma'i akan shiryuwar su cewa sun zama wajibi ya zama wajibi a bi su sai ce wa hum qa'ifatul mansura malam yace su ne jama'a almansura wadda Allah ya yi alƙawalin taimaka mata an gane ko domin ya faɗa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad kamar yadda ya faɗa wa la yansuranna Allahu man yansuru kamar yadda ya faɗa in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wanda suka bi alqur'ani da sunna su ne ake kiran su abba'ifatul mansura yace wa hum abba'ifatul mansura su ne jama'a wadda take abin taimaka ma wadda Allah ya yi alkawalin taimaka mata ta kowane bangare wanda in aka zo aka tattauna aka yi bayani to su suke da abun faɗa su suke da hujja za su kai mutum bango ya rasa ta cewa dole sai dai ya dimauta in Allah ya nuface shi da alkhairi ya mai kauya in kuma Allah ya kaddara masa tsiyata ya shuya baya in kuma aka fito fagen daga a gwabza da takobi ko da mashi ko da sauran makamai to su suke da galaba kamar yadda Allah ya faɗa fa inna hizballahi humul galibu kamar yadda can ya faɗa fa inna hizballahi kamar yadda yake cewa wannan kataballahu la aglibanna ana wa rusuli ubangiji ta'ala yake cewa ubangijinku ya hukunta cewa shi da manzanninsa su za su yi rinjaye ta kowane hali in ta hanyar tattaunawa ne kenan wanda ya bi manzannin Allah shi yake da hujja haka kenan ta hanyar in ma ya kama yaki to makiyan wannan masoyan Allah ma'ana mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su za su yi rinjaye akan dukkan wasu kafirai dan haka shine anan malam yace wa hum qa'ifatul mansura الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da su yace la tazalu qa'ifatun min ummati alal haqqi zahirina wato wata jama'a daga cikin al'ummata manzon Allah yace ba za ta bushe ba zahirina suna masu rinjaye alal haqqi akan tabbatar da gaskiya jama'a ce wadda ba za ta bushe ba tana kan gaskiya zahiri na kuma masu rinjaye ne akan duk wanda ya gaba da su shine yace la tazalu qa'ifatun min ummati alal haqqi yace wata jama'a daga cikin al'umma ta manzon Allah yace ba za ta bushe ba tana nan akan gaskiya sai yace zahiri na kuma su ne suke da rinjaye akan duk wanda ya gaba da su yace la yadurruhum man khalafahum manzon Allah yace duk wanda ya saba musu wato ba zai cutar da su ba duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su wala man khazalahum ko wanda ya famar yi musu makalkashiya da zagon ƙasa da kafar angulu to bayan da za a yi wato ya cutar da su yace hatta ta kuma sa'a manzon Allah yace sai an kai gab da alkiyama abinda ake nihi da as-sa'a anan wato lokacin da Allah yake turo wata iska gab da alkiyama wanda duk muminin da ya shaƙe ta zai koma zuwa ga ubangijin shi domin Allah ya yi alkawali akan harshen manzansa kiyama ba za ta tabbata ba sai akan mafi lalacewar jama'a wanda suka fi kowa lalacewa akan su ne alkiyama za ta tabbata wannan albishir ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu cewa gaskiya a ce an waye gari gaba daya doron ƙasa sai kafirci ba maganar gaskiya wannan ba zai yi ba diyakar da ake ma musulmi duk kisan gillar da ake ma musulmi to bayan da za a yi a kare su sai an kai wannan alkawari gab da alkiyama don haka musulunci kamar yadda hausawa suke faɗa gamji ne sara da sassaka ba sa hana shi dogo duk abin da za ka masa kanka kake cutarwa amma baka isa baka cutar da musulunci kamar yadda al'asha yake faɗa a cikin mu'allakarsa yana sanya misalin mutumin da yake fada da abin da yake yafi shi ma'ana yake fada da gaskiya shine yake cewa kana bihi sakratin yawman li yuflikaha falam yadirha wa auha qarnahu wa'ilu yace kana bihi sakratin yace mai fada da gaskiya kana bihi sakratin yawman li yuflikaha falam yadirha wa auha qarnahu wa'ilu yace kamar bunsurun dutsi ne wanda ke zawa yana kawo ma dutsi karo wai shi famar sawai ya fasa wannan dutse ya roga zashi ya ce falam ya dirha ya ce komai bai bantalo ba daga jikin dutse wa auha karnahu kuma ya rauna na kahon shi kahon zai karye amma komai bai bantalo daga jikin dutse wai shi dutsen da yake kai ma karo so yake ya warga zashi to haka wato mai fada da gaskiya don haka duk yakar da ake ma musulmi da kisan gillar da ake musu wallahi da a ce duniya gaba ɗayanta a yau duniya ta kafirci duk da cewa ma haka ne domin daman sun yi haɗin gwiwa akan yakar musulmi duk inda suke to bayan da za su iya da musulmi wannan musuluncin alkawali ne na Allah sai ya dangana da alkiyama huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun shine manzon Allah yace la tazalu qa'ifatun min ummati wato wata jama'a daga cikin al'umma ta ba za ta gushe ba alal haƙƙi tana nan kan gaskiya kenan komun lalacewar duniya to akwai waɗanda suke na Allah waɗanda suke kan gaskiya zahiri na kuma su suke da rinjaye duk wanda zai kara da su su suke da rinjaye a kan shi la yadurruhum man khalafahum maza Allah yace duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su wala man khazalahum ko wanda yake musu makalkashiya yake musu zagon kasa yana bata su yana faɗin maganganu yana kazafi yana cewa su ne kaza su ne kaza su ne kaza wallahi yayi kaɗan ya cutar da su ka yi ta yakar abin amma a kullum abin ƙara gaba yake kun taɓa gani ana ja da baya ba maganar ja da baya sai dai ci gaba wannan alkawari ne na Allah gaskiya duk wanda ya karɓe ta in dai ya karɓe ta ne a tace to ba maganar ya wannan haka abu sufyan lokacin da sarkin rum yake masa tambaya ya ce wai mabiyan wannan muhammad kin sallallahu alaihi wasallama suna ja da baya ya ce a ya ce to dama haka musulunci haka gaskiya take in dai gaskiyar ce mutum ya amsa to ba maganar ya ja da baya to shine anan ya ce hatta ta fuma sa'a sai kiyama ta tabbata kenan sai an zo gab da alkiyama malam ya ce fa nas'alullaha Allah muke roƙo muke fata an yaji alana minhum ya sanya mu daga cikinsu wa Allah yi ziga ƙulubana roƙon Allah muke kada ya karkatar da zukatanmu zuwa bin shaiɗani ba da iza hadana bayan ya shiryar da mu a kan tafarkinsa wanda yake madaidaici wa ya habalana shi muke roƙo ya ba mu rahamatan jin kai na musamman milladunhu daga wajensa innahu domin shi ubangijinmu huwal wahab shine mai matukar kyauta ya baka ya kara maka in ya maka kyauta ba wanda ya sai maimaita maka irinta malam yace wallahu alam game da duk abin da na faɗa Allah dai shine masani shi yafi kowa sani wa sallallahu fata nake Allah ya dada yabu ala muhammadin akan wato bawansa shine manzansa annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai ce wa alihi wato da mabiyansa har zuwa kiyama wa sahabihi da sahabbansa a nan muka zo karshen wannan littafi shine fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu game da abin da muka karanta ya amfanar da al'umma kuma ya sanya sababi ne wanda yake na dacewar mu da aljanna a gobe kiyama insha Allah kenan darasi mai zuwa za mu sanya sabon littafi shine wato sulamul usul sulamul usul waƙe ne akan abin da ya shafi tauhidi baiti kusan 270 da wani abu ne akwai shi kenan duka a cikin wannan littafi aljami'ul mufi ko kuma jami'ul jami'ul mutunin tauhid wal aqida kenan duka akwai littafin a ciki insha Allah kenan a darasi mai zuwa shine za mu shigar da shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك